أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أفترى على الله الكذب أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد الله تبارك وتعالى كونا آية بدأت زمن تو آية تقص a wannan sura ta 34 suratu saba a wannan wuni mai albarka da ya zamanto goma ga watan ramadan wato hijira 1443 wadda ya dace da goma sha ɗaya ga watan hudu miladiya 2022 akan wannan gaba insha Allah za mu ɗora Allah ta baraka wata dace aftara alallahi kaziba wato su waɗannan wadda suke yin butulci suke ainihin a musanta annabta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ayat da muka fito suna cewa hal nadullukum ala rajulin wa yunabbiukum idza muzzibtum kullu mumazzaq innakum lafi khalqin jadid wai shin zamu ba ku labarin akwai wani mutum wanda yake cewa wato yake bada labari cewa idza muzzibtum ai da ainihin gabobinku da jikunanku suka yayyanke suka zamanto kasa suka zamanto turbaya shi kenan daga ƙarshe za a sake ta da ku sa halitta sabuwa wato inna kun lafi kalkin jadid a wani wurin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mutum in ya so kulkunu hijaratan aw hadidan ko ku zamanto bakin karfe ko ku zamanto dutse saboda sandarewa Allah tabaraka wa ta'ala zai tayar da ku wato sai ya dawo da ku kamar yadda ya fari halittan ku awwal marra a farkon ainihin lamari to wannan Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa aftara alallahi kaziba aftara alallahi kaziban wai shin ya kagi wani abu ne na ƙarya ya dangana wa Allah tabaraka ta'ala fi zalika akan wannan an bihi jinna ko kuma yana da wani abu ne na tabin hankali duk ɗayan biyu a cikin wannan babu ko ɗaya a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani ya gaya musu cewa in suna shakkan cewa ƙur'ani nan ba daga Allah yake ba an ƙago shi ne an ƙirƙiro shi ne su ma an ba su dama su je su ƙirƙiro kaman wannan su kawo Allah tabaraka wa ta'ala ya ce falyatu bi ashri suwarin mislihi muftarayat su je su kawo surori guda goma ƙirƙirarru wanda za a ƙirƙiro a kawo su kuma su yi daidai da ƙur'ani abun ya gagara aka ce su je su kawo sura guda ɗaya mai aya uku kamar irin inna adena ko wal asri a ce su kawo nan ma abun ya gagara Allah tabaraka wa ta'ala ce su je su samu koda aya guda daya wanda zai zamanto yayi daidai da Qur'ani ta wurin duk sifofin da Qur'ani yake dauke da shi nan ma suka kasa Allah tabaraka wa ta'ala ce kullu in ijtama'atil insu wal jinnu ala an yatu bi misli hadha al qur'ani la ya tuna bi mislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira inda mutane da aljanu za su dinga taron ƙara wa juna ilmi suna karfafan juna ana bita ana workshop ana seminar ana duk abin da za a yi wai don a kawo wani abu kwatankwacin qur'ani Allah ya ce la ya tuna bi mislihi ba za su kawo kwatankwacin qur'ani ba ko da sashi za su karfafi sashi bayan wannan alfazazi yake gaya mana a cikin ishiriniyarsa yake ce mana wato littafi ne kitabun azizun a ajazal kalka kullahu littafi ne mabuwayi wanda ya gagari halitta gaba daya shawul islam shai ibrahim yana cewa kitabun azizun la yamallu sama'uhu littafi ne wanda ya zamanto mabuwayi wanda kuma ba a kosawa da jinsa shi qur'ani ya zamanto kuma kitabun min Allahil jalil jalaluhu qadimun wa baqin la yakafu zawala littafi ne mabuwayi wanda yazo daga Allah tabaaraka wa ta'ala wanda bai da farko tabaaraka wa ta'ala laysa li awwaliyatil ibtida farkon sa bai da farko karshen sa bai da karshe sannan kuma zai wanzu zai tabbata ba a tsoron wani lokaci zai zo da wannan littafi zai gushe to saboda haka ya zamanto abin da ya kawo musu ba iftira'i bane ba ya kaga ne daga wurin wato daga wani wuri ya zo ya gaya wa duniya ba aftara alallahi kaziban an bihi jinna ko kuma suna cewa wai ko yana da wani tabin hankali ne asalin kalman jinnatu wato kalma ce wadda take nufin wato abun da aka rufe wato abun da aka rufe kaman an yi rufi akan hankalin mutum shine sai a ce ai bihi jinna yana da wani abu na abun da ya shafi wato tabin hankali to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zamanto lamarinsa a shifa alqadiyya ya fassara mana cewa a kaf wal qur'anil majid yace wannan kaf din ai quwwatu aqlin nabi wato karfin hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya rantse da shi a wannan a wannan gaba din sai ya zamanto inda za a dauki hankalin halitta gaba daya a ajiye hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi kifatin a ce a gwada sai hankalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinjaye hankalin wujudu gaba daya sallallahu alaihi wasallam saboda haka babu maganan ainihin tabin hankali akan wannan saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce duk waɗannan ɗayan biyu bai faru ba abinda kawai ya faru shine balil ladzina la yu'minuna bil akhirati ka sani waɗanda ba su yi imani da ranar ƙarshe ba wato shine ranar tashin kiyama ranar da za a ko za a bayyana komai da komai wanda suka yi mai kyau su ga mai kyau waɗanda suka yi mummuna su ga abin da ya fi shi muni wato su waɗannan da ba su imani da lahira ba fil azabi suna cikin azaba fiha a wannan ranan wabdalalil ba'id kuma suna cikin azab suna cikin bata wanda ya kasance manisanci wato bata wanda ya yi nisa kwarai daga barin shari'a wanda babu ma wani makwabtaka tsakaninsa da shari'a daga Allah tabaraka wa ta'ala na'am أفلم يروا أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب نعم أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشاء نقصف بهم الأرض أو نسجد عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب الله تبارك وتعالى يتي أفلم يروا shin ba su gani ba ne ai a falam yanzuru walam ya tafakkaru shin ba su gani ba ne da idanunsu ba su gani ba ne da idanunsu na zuciya wato shi gani in an ce yanzuru ana nufin mutum ya gani da ƙwayan idonsa na zahiri in an ce awalam ya tafakkaru ko ba su gani ba ne su yi tunani akan abun gannan kuma gani ne na zuciya wannan na zahiri ainul basari ne wancan kuma na baɗi ne ainul basirati ne to dukansu biyu shin ba su duba ba ne ila ma bai na aidihim nan abin da ke gaba da su wa ma kalfahun da abin da yake baya gare su wato nan an kawo dukkanin janibi guda shida ya shigo akan wannan aya da gaba da baya da hagu da dama da sama da ƙasa wato duk inda mutum ya duba sai ya ga iko na Allah tabaraka wa ta'ala musamman kuma halitta na sammai da ƙasai Allah tabaraka wa ta'ala ce shin ba su duba ba ne a huma shaddu kalkan sun su suka fi tsanani wato ta wurin halitta ko kuma waɗannan halitta na sammai da kasai a wani wurin Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cewa afalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard shin ba su yi duba ba ne zuwa ga halittan Allah tabaraka wa ta'ala na sammai da kasai ya Allah halicci waɗannan abubuwa a wani wurin Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa a su dubi halittan sammai da kasai yadda muka yi wato a falamin zuru ila sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj su dubi yadda Allah ya halittan sama ya kawata samar kuma saman ta zamanto babu wani wurin da ya kece ko wani wurin da ya kamata a ce yanzu kan ya kamata a dan yi gyara a dan yi renovation babu bawa abun ya dan sake daukan fasali a'a tunda aka yi sama sai ta zamanto ma laha min furuj ba ta da wani keta a jikinta haka abun yake wal arda madadnaha bayan nan aka shimfida ƙasa wa alqaina fiha rawasiya aka aka jefa wato duwatsu wanda su ne suka zama kamar noti wanda ya rike ƙasan gaba daya wa alqaina fiha rawasiya wa ambatnaha min kulli zawjin bahij sannan kuma muka tsirar daga ƙasan nan daga kowane nau'in tsiro bahiji mai ƙayi mai ƙayatarwa bayan nan Allah tabaraka wa ta'ala sai ce tafsiratan likulli abdin munib tafsiratan wa zikra likulli abdin munib wannan don ya zamanto tafsiratan ya zamanto abun izna abun lura ga wanda suke da ainil basirati wa zikra ya zamanto kuma wa'azantuwa ne likulli abdin munib daga dukkan bawa munibin mai koma zuwa ga Allah kamar yadda wannan aya ta ce inna fi zalika la'ayatan likulli abdin munib ko wannan akwai aya ga dubbawa wanda yake koma zuwa ga Allah tabaraka ta'ala to wannan sai Allah tabaraka ta'ala yake cewa idan sun dubi halittan sama da ƙasa za su gane Allah tabaraka ta'ala shi yasa a wani wurin Allah tabaraka ta'ala sai ma ya dawo ya ce wa fi anfusihim afala tubsirun wato wa fi anfusikum afala tubsirun ku dawo mana ku dubi kawunanku mutum ya dubi kansa daga nan zai iya gane cewa halaran Allah tabaraka wa ta'ala ita ce kaɗai ta zamanto hakika tabbatacciya sabita wadda ba majazi ba amma shi dan adam ai halitta ne majazan akwai lokacin da babu shi babu kamansa akwai lokacin da an wuce babu adamu ma ballantana 'ya'yan adamu hal ta'ala insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura shin wani lokaci bai zo wa ɗan adam ba ne lokacin da bai kasance wani abun ambato ba babu shi ma a cikin ainihin abubuwa waɗanda suka zamanto aka samar da su to ɗan adam idan ya zamanto jiya babu ne yau kuma akwai ne yau ɗin ma majazi ne wato sai ya zamanto zalika bi anna Allahu wal haqqu wa anna ma tad'una min dunihi huwal batil sai ya zamanto hadaran Allah tabaraka wa ta'ala ita ce kawai take zamantowa tabbatacciya sabita qa'ima wato wadda zamanto ba ta bukatan wani madadi ko wani taimako daga kowane janibi Allah tabaraka wa ta'ala ce inna sha in mun so naksif bihimul arda za mu sanya ƙasa ta kisfe da su ta haɗiye su yadda ta haɗiye ƙaro kamar yadda suratul mulk ke ce mana amintum man fis sama'i an yaksifa bikumul arda fa idza hiya tamur shin za ku amince ga wanda ya kasance ikonsa da aidin tasarrufin sa yake cikin sammai ya zamanto ya aidihin wato kisfar da kasa ta sa ta kisfe da ku fa idza hiya tamur tannan kuma ta kasance na tana raurawa a cikin irin wannan sifa za ku amincewa wannan abun wato nan an dubi janibin ƙasa kenan tunda an yi magana a falam yanzuru ila ma bayna aydihim wa ma khalfahum min as-sama'i wal ardi kisfewa daga ƙasa ne idan kuma an ce aw nusqit alaihim kisfan min as-sama'i ko kisfan min as-sama'i ko kuma musa wani yanki na sama ya yanko ya faɗo a kansu wannan duk ana gaya musu saboda sun Allah tabaraka wa ta'ala mai iko ne akan haka ba wai farau bane an taɓa yin haka ɗin akwai mutane da suka yi butulci Allah ya jarrabe su da zafi zafi ya mamaye su suka rasa inda za su sa kansu da Allah ya tashi kama su agza azizin muktadir kamun mai iko mai karfi sai yayi ba su azaba yau muzulla azaba na ranar girgije wannan girgije sai aka ɗauka ai ruwa ne za a yi ga gajimare sun haɗu komai lafiya a sai akwai iska ne azaba ne a cikin wannan wurin kuma duk wanda ya zo wucewa in ya shiga ƙarƙashin wannan girgijen sai ya ji wani irin sanyi na musamman sai suka dinga cewa halummu halummu ku taho ku taho ga wani wuri eh a sai Allah yana son ya musu daurin talala ne ka san shi ragon layya ya fi sauran raguna gata ai eh duk abin da aka samu sai a bashi duk wani dan konon wake dan wani dusa dan wani harawa dan wani menene duk a ɗebo a ce a bashi yana ga kamar shi gata ake masa ba zai gane ba gata ake masa ba sai an sauko idi in an sauko idi aka ce yara su fito da shi waje to waɗanda suke da ba a musu irin wannan gatan ba sai su gane cewa a sai ba soyayya ya sa aka masa ba a shirin soya shi yake yi eh saboda ana masa mummunan shiri ne mummunan tanadi to wannan sai ya zamanto Allah ya ce da na so sai ya zamanto an saukar musu da kisfan wai kisfan minas samai wani yanki daga sama ya fado ya zamanto musu azaba wannan Allah tabaraka wa ta'ala haka ya nufi haka kuma ya kasance inna fi zalika a cikin waɗannan abubuwa da aka ambata la'ayatan akwai dilala akwai abun izna abun lura amma likulli abdin ga dukkanin bawa munibin wanda yake komawa ga Allah bawa mai komawa ga Allah wato wanda ya zamanto yana komawa wurin Allah tabaraka wa ta'ala bit tawbati da tuba a cikin dukkanin lamari wato ana son mutum ya zamanto cikin ahlul inabati masu koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala shi bawa bai da kaman Allah bai da kaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan sai zamanto duk abin da ake nema mutum ya me da lamarinsa zuwa ga Allah shine yayi wa kansa gata wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ku koma zuwa ga ubangijinku kuma ku sallama masa ko wurin likita kaje ba a musu da shi sallama masa yake yi in yace kaza ne ka ce haka ne in yace ɗaya da safe ɗaya da yamma ka ce ka yadda in yace daga yau na haramta maka cin gishiri ka ce sami ina wa dana ba a musu da shi aiki to wannan kuma sai zamanto lamarin Allah tabaraka wa ta'ala haka yake idan mutum ya dawo ya zamanto lamarin Allah komansa ya mero Allah tabaraka wa ta'ala sai zamanto duk abin da ya zo masa zai iya karban wannan abun laikifu alamul bala'i ilmuka bil mubtali wato radadin azaba yakan yi wa bawa sauki idan har ya san wa yake rabe shi to saboda haka sai zamanto ana son mutum ya dawo ya haɗa kai da ahlul inabati wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ku da zuwa ga ubangijinku kuma ku sallama masa bi ma'ana ku miƙa wuya ɗari bisa ɗari duk abin da Allah tabaraka ta'ala yi akan bawa mai kyau ne inna Allah la ya'muru bil fashai Allah baya umarni da wani abu mummuna duk abin da ya faru to alkhairi ne wani lokacin shi dan adam zai iya ga abu bidaya bai san nihayar abun ba shi kuma Allah ya yi ihada asa kulla shayin ilman aw ahada bi kulli shayin ilman wa asa kulla shayin adada ya kiyaye komai ta wurin ilmi ya kiyaye komai ta wurin sanin adadin yadda abun yake saboda haka wannan ya zamanto abun izna abun lura ga bawa wanda ya zamanto ya koma ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda daga an fita wannan gaba za a shiga kissan annabi Dawud wanda kuma ya kasance wato bawa ne daga cikin ahlul inabati sai zamanto ita ayar tana ittisali da ayar da za ta biyo baya wato saboda ya zamanto a cikin irin wannan uslubi na ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد نعم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي والطير وعلنا له الحديد الله تبارك وتعالى ولقد حقيقة واتو za a fara bamu bayani akan annabi Dawud alaihi salatu wassalam akan wannan sura a cikin wannan gaba wa kan wannan aya hakika mun ba wa shi Dawud minna fablan mun ba shi fifiko mun ba shi wato ababe na daraja masu yawan gaske akan wannan aya ibnu kasira tafsirinsa da qurtubi a cikin tafsirinsa sun irgo abubuwa na wannan falala da Allah ya wa annabi Dawud sun kai abubuwa guda tara daban-daban na farko dai Allah ya halicce shi ya bashi ya maida shi wato annabin Allah shi annabi ne saboda haka in kaga an jero ko da suratul an'ami da aka jero annabawa wurin goma sha takwas sanda kaga sunan annabi Dawud da ɗansa annabi Sulaimanu wa tilka hujjatuna atayna Ibrahim ala qaumi narfa'u darajati man nasha inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min min qablu wa min zurriyyati Dawud wa Sulaimana to nan kaga kai tsaye aka jero su kuma a ciki sai aka kawo ga annabi Dawud ga annabi Sulaiman wato yana da matsayi na annabta falala ne na biyu yana da matsayi yana da littafi wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar wato shine shine zabura wadda ya zamanto ata na dawo da zabura littafin sa da wadda aka saukar masa bayan wannan annabi Dawud Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi ilimi mai ilimi ne kwarai da gaske walaqad ataina Dawuda minna wa Sulaimana minna ilma mun bawa annabi Dawud da ɗansa Suleimanu ilmi in ji Allah tabaraka wa ta'ala so masani ne a cikin falaloli da Allah zai wa mutum ya ba shi falalan annabta ya ba shi falalan littafi an ba shi kuma falala na samun ilmi daga Allah tabaraka wa ta'ala sannan Allah ya ba shi alƙuwa wato ƙarfi waskur abdana dawo da zalayit wato ka tuna bawanmu wanda ya zamanto shine annabi dawud ma'abocin ƙarfi zal'ait wato ga ƙarfin mulki ga ƙarfin annabta ga ƙarfin ilimi ga ƙarfin jiki saboda shi barde ne yawwa wanda ya zamanto tun yana da shekara goma sha uku ya yi fada da jaluta kuma ya kashe jaluta ɗin wato a lokacin babu wanda yake kaman jaluta ta wurin ƙarfin jiki da saudataka da ƙwarewa a wurin yaƙi amma ɗan shekara goma sha uku sai ya halakar da shi wakatala dawo da jaluki wannan abun da ya shafi ƙarfi kenan sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya masa falala na biyar shine wato ya jibalu awwibi ma'ahu aka hore masa wato duwatsu su zamanto suna tasbihi tare da shi Allah ya hore masa duwatsu da ainihin da duwatsu da abin da ya shafi da bakin karfe wa alanna lahul hadida wannan ya zamanto kamar yadda buka gari a cikin ainihin hizbul bahari na shazali yana cewa kama sakhartal bahra li musa وسكرت نار الإبراهيم وسكرت الجبال والحديد لداود وسكرت الريح والشياطين والجن والإنس لسليمان وسكرت الثقلين لمحمد عليه الصلاة والسلام فأتشين وأننا أنبا لأك هولي مس أبوا مبنبنتا شي أن هولي مسا واتو دواسو أن هولي مسا كما كرفي bayan wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya shi cikin waɗanda ya karbi tuban su ahlu tauba wato fagafarna lahu zalik wa inna lahu indana la zulfa wa husnu ma'ab a can suratu sad Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya karbi tubansa alayhi salatu wassalam sannan Allah ya masa falala na bakwai shi shugaba ne kuma adali ba shugaba mai kama karya ba ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi ya dawudu mun sanya ka halifan mu a bayan ƙasa saboda haka kai hukunci bisa adalci wannan adalci shi ma falala ne daga cikin falalolin da Allah ya yi wa annabi Allah annabi Dawud alaihi salatu wassalam sannan abu na gaba Allah ya bashi al-ilanatul hadid wato shine tausasa bakin karfe annabi Sulaimanu yakan annabi Dawud yakan yi tasarrufi da karfe yadda ka san ake hada ainihin gari garin tuwo da ainihin da ruwa a kwaba shi a dinga tasarrufi da shafi ke tasarrufi da karfe ba tare da ya sa karfen a wuta ba ba tare da ya bugi karfen da wani guduma ba wannan saboda abin da Allah tabaraka ta'ala ya hore masa sannan Allah ya bashi husnu saut yana da murya in yana karatu sai tsuntsaye da dabbobi suke taruwa suna sai su ta sauka su ta taruwa suna saboda jin daɗin muryarsa a cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Musa al-Ash'ari haka yake Abu Musa al-Ash'ari manzo Allah ya ce yakan sa ya zo yi karatu ya ce masa faƙar utita mizmaran min mazamiri dawud alaihi salatu wassalam Allah ya baka wani goge daga cikin gogen da ya ba wa annabi Sulaiman ana nufin husnul sauti wato murya shi abu musa ashari shi ma haka yake to wannan falaloli ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa waɗannan guda tara kenan guda goman Allah tabaraka wa ta'ala ya mai da shi sadauki ne wato a cikin abin da ya shafi janibi na ainihin fiskantar abokin gaba bayi da sassauci akan wannan musamman yadda muka gani a bakara a cewa wakatala dawo da jalut Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa laqad atayna dawo da minna fabla hakika mun bawa dawud shehu radiyallahu anhu ya ce saboda nauyin kilafa nauyin kilafa shi yasa sunan annabi dawud da sunan annabi adamu haruffan ba sa haduwa da junansu kowane harafi zaman kansa yake dawud kaga dalun kaga alif kaga wawun kaga kaga abin nan wawun har sannan kuma kaga abin da ya zama kaga dalun wannan sai ya zama to haka sunan yake wato da aka ce an mai da shi halifan Allah karfin tajallin Allah da ya bugi zuciyarsa hatta sunan san sai ya zama to baya ittisali wato sai ya rarrabu da juna kamar da sunan Adamu shi ma haka yake wato dukkan harufan a rarrabe suke walaka da ta na dawo da minna fabla ya ji balu awwibi ma'ahu muka ce duwa su wato su zamanto su dawo su ci gaba da tasbihi ma'ahu tare da shi wato inna inna sakharna aljibala ma'ahu yusabbihuna bil ashi wal ishraq mun hore masa duwatsu suna tasbihi tare da shi wato safiya da maraice wannan safiya da maraice haka abun yake wato suna tasbihi tare da annabin Allah annabi Dawud alaihi salatu wassalam sannan bayan wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa tsaira haka kuma tsuntsaye wato Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya shi yana jin maganan tsuntsaye maganan tsuntsaye wato mandika tsairi wato in tsuntsu yayi magana sai annabi Dawud ya ce maka ai abu kaza ya faɗa wannan yana daga cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hore masa wattaira wa alanna lahul hadida sannan kuma muka hore masa wato tausasa karfe karfe ya zamanto yana miƙa wuya yana sallamawa a kan lamarinsa duk lokacin da ya tashi zai yi aiki saboda haka sai ya zamanto zai sarrafa shi ba tare da wani wahala ba na a neman su sabi ga أن اعمل سابغات وقدر في الصوت وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير
na'am ani amal sabiqatin wa qaddir fi sar wa amalu saliha inna inna inni bima ta'maluna basir Allah tabaaraka wa ta'ala ce ani amal sabiqatin akan Allah tabaaraka wa ta'ala ya hore masa wannan abu ne saboda ya zamanto yana yin sulke wato kayan sulke waɗanda za su zamanto suna da ainihin cikakken saka cikakken ainihin tsari wato wadda ba zai zamanto an samu a rashin inganci a ciki ba saboda kayan silke kaya ne da ake sa su lokacin da za a fita wurin yaƙi to saboda haka sai zamanto Allah ya horewa shi annabi Dawud alaihi salatu wassalam akan wannan janibi ta wurin ainihin yin waɗannan silke wanda yake waƙaddar fistart kuma muka sanya shi bi ma'ana ya daidaita waɗannan ainihin kafofin da ake amfani da su wurin ainihin haɗa shi wannan silke ɗin za a ga da'iman in kaga yadda silke yake za a ga akwai wasu ainihin wurare wadda kaman halka kaman ainihin zobe-zobe haka to haka ya zamanto shi annabi dawud yakan yi su ne bil itikani da kyautatawa kwarai da gaske wurin yin wannan abun ba tare da samun nuksani ko kuma a samu ainihin rashin kwarewa a ciki ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa amalu saliha annan ku aikata ahalin abin aiki na nagarta ya ku ahalin annabi dawud alaihi salatu wassalam wannan salihan aka ce shi annabi dawud a tsarinsa duk gidan wato gidansa awa 24 babu wani lokacin da wani baya sallah wato haka ya raba musu so gida ne wadda cike ake da ibada kowane lokaci su wani da wani za su yi lokaci kaza wani da wani za su yi lokaci kaza wato haka gidan yake saboda haka ta wurin kulawa da ibada da Allah ya ce masa amalu salihan wato su kyautata wurin abin da ya shafi aiki na nagarta to haka suka ci gaba tare da wannan aiki na nagarta din wa amalu saliha inni bima ta'maluna basir Allah ya ce ni masa ni mai gani ne bima ta'malun da abin da kuke aikatawa fa'ujazikum sannan kuma sai saka muku gwargwadon abin da kuke aikatawa wannan abin da annabi dawud salatu wassalam ya kasance yake yi kenan an ce yakan yi wannan sulke kowane rana yakan samu kuɗin shiga dirhami dubu shida eh wannan shine abin da hakimu tirmizi ya faɗa a cikin nawadirul usul suyudi kuma ya kawo mana cikin addurul mansur fi tafsir bil masur idan ya samu dirhami dubu shida sai ya ɗauki dirhami dubu biyu ya yi hidiman iyali sai ya ɗauki dirhami dubu hudu nan kuma sai ya ciyar da bani isra'il a yi gurasa a yi ash a yi abubuwa wadda za a babba mutane saboda ciyarwa a sayyidul qaumi khadimuhum shugaban mutane hadiminsu ne wato ga aikin da zai yi gashi an samu abin da aka samu amma a ciki ɗaya bisa uku yake amfani da shi a gidansa amma biyu bisa uku na abin da aka samu duk hidima ne da yake yi wato ta hidimta wasu banu isra'il a cikin karkashin abin da ya zamanto yake aikatawa aiki ainihin a cikin wannan sana'a nashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato mutum ya zamanto yana da aiki yana ci kuma daga aikinsa sakamakon aikin da yake yi ya ce yana daga cin abin da yake kara mutum kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yake cewa wato li'an ya akuza a hadukum hablahu fa ya ta diba ala zaharihi khairun lahu min an yas'ala rajulan a'adahu aw mana'ahu mutum ya dauki igiya ya shiga daji ya je ya itace ya dauko ya kawo gari ya sayar ya ci abinci ya fi akan ya roƙa a bashi ko da da ya roƙan an bashi ko an hana shi wannan ababin sana'a kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa inna nabiyallahi Dawud ya'kulu min amali yadihi annabi Dawud yana ci ne daga abin da hannunsa ya aiki so saboda haka sana'a muhimmin lamari ne a cikin mu'amala na wanda yake musulmi wato kada mutum ya zauna ya zamanto kallan alan nasi ya zamanto nauyi akan jama'a ba tarbiya ne na musulunci ba musamman matasa matashi ko ba zai yi komai ba ya dai yi abu uku abu na farko kada a samu matashi yana wasa da addini domin mutum ya shiga cikin shabun na shafi ibadatillah a cikin mutane bakwai da manzo Allah ya ce a karkashin inuwan al'arshi suke ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwar da ya irgo su sai ya ce akwai saurayi wanda ya rayu cikin bautan Allah to wannan ya zamanto mutum tun yana matashi ya zamanto na kirki duk wanda kaga ya tsufa ana ganin sa dottijon arziki yana saurayi ma saurayin arziki ne ba wai san da ya tsufan ya zama mutumin kirki ba a'a babu dama tsufan ya zo ne ɗari'i ne ya zo ya same shi ne a cikin yadda yake saboda haka ake son ya zamanto matashi yana da nagarta na abin da ya shafi ibada na biyu matashi ya zamanto ya jajirce akan abin da ya shafi neman ilimi neman ilimi ya ishe mu kaga cewa shal islam shebra abdullah a shekara ashirin da ɗaya ya yi talifi ilimin da mutum zai har a ce ya yi talifi domin mutum ba zai nema wa kansa magana a wurin malamai ba sai in zai rubuta abu ya sake shiga cikin jama'a in dai ya rubuta to nan kamar ya ce wa duniya ne ga yadda nake ya gaya wa duniya to shehu radiyallahu anhu littafinsa na farko ruhul adab wanda ya rubuta lokacin shekaransa 21 ya ce libani ihda wa 20 sana na yi ne saboda matasa 'yan shekara 21 bakwai uku kenan wannan sai ka ga to kafin shekara 21 ya yake yawwa kafin ya zama kai shekara 21 ya yake to wannan shekaru na ƙuruciya kenan shaidu jan radiyallahu ta'ala anu lokacin da ya kai shekara 20 abinda ake kira ulumul aqliyati wan naqliyati ilmi na naqlu da aqlu ya gama da su yace a wannan lokacin shikenan sun martakat himmatuhu aliyya ila ittiba'i sadati sufiya sai dai kawai himmarsa ta hauhawa yace yanzu kuma zai fita ya fara neman rijalul taskiya waɗanda za su yi riko da hannun mutum su hada shi da hadaran Allah tabaraka wa ta'ala shekara ashirin to wannan ya zamanto matashi dole ya zamanto yana karatu karatu kuma ta kowane fiska a yi karatu na sana'a a yi karatu na addini wato wannan daidai ne domin mutum ya zamanto yana da ƙarfi guda biyu abu na uku na ƙarshe ya zamanto mutum yana da sana'a yawwa ya samu ibada ya samu ilimi ya samu kuma sana'a shikenan sai a cikin falalan Allah sai Allah ya tara masa kuma bukatunsa sai ya fi ƙarfin bukatunsa ba sai an masa an masa gunaguni ko an masa wani harara ta gefen ido ba a zai iya tsayuwa da kafafunsa ya tallaba wa kansa har ya tallaba wa wani to wannan yana da muhimmanci kwarai akan abin da ya shafi janibi na sana'a in annabin Allah zai yi sana'a to waye ba zai sana'a ba babu kuma annabin Allah kaman annabi Dawud annabin Allah manzan Allah kuma kuma baban manzan annabin Allah manzan Allah domin annabi Sulaiman ɗansa ne wa habna lahu Sulaiman wato mun bashi da Sulaiman wanda ya zamanto ɗansa to wanda ya zamanto sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka suke suna da sana'an yi suna da sana'an yi yawa a cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi misali a karatunmu na suratul ahzab da sayyida Zainab bint Jahash wadda ta zamanto tana yin sana'a in ta yi ta bayar a sayar in an kawo ta yi sadaka ta rabar sai kuma ta sake yin wani haka take yi kamar da yadda shi annabi Dawud yake daukan sulusi ya ci da iyali sannan sulusani ya dauka ya ciyar da ainihin banu isra'il saboda haka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma yace aka tambaye shi wace ce za ta same ka ta farko bayan komawanka alamul ghaibi yace wadda ta fi ku dogon hannu yana nufin wadda ta fi su kyauta ta fi su sadaka shikenan to saboda domin ka'ida wadda bai da shi ai ba zai bayar ba yawwa wadda zai bayar da shi ba zai bayar ba kuma duk hidima na duniya da lahira su kai kudi ya shiga ciki ko yanzu mutum aka ce an samu cewa wani ya rasu abinda za a raka shi da shi kudi ne saboda likafanin kudi ne ruwan da za a wanke shi kudi ne turaren da za a sa masa kudi ne itacen da za a je a sa a kabarin kudi ne tona kabarin ma kuɗi ne masu tona ma kuɗi za a ba su motar da za ta je makabartan kuɗi ne man da za ta sha kuɗi ne saboda haka duk abin da ya shafi wannan hidimar kuɗi ne shi yasa a ka'ida na fikihu in kana sana'a na kayan da yake bukatan ruwa kamar kayan gwari sai ka sai zamanto ruwan da kake da shi bai isa ba in ka sa in kai alwala da shi kayan zai lalace aka ce ka zuba wa kayan sana'an naka ruwan kai kuma kai taimama eh saboda mutunta sana'a saboda idan baka mutunta sana'ar ka ba abun ya kwabe to inda baka kabli da ba a sallah zaka fara yi eh kwarai da gaske saboda lamarin ya jirkice ai daga lokacin da aka ce maka babu kaza kuma baka da shi a banki babu a bankaɗe daga nan mutum ya shiga wani matsala to wannan yana da muhimmanci kwarai sahabban annabi mutanen makka muhajir su a 'yan kasuwa ne kasuwanci suka iya sannan sahabban manzala sallallahu mutanen madina su kuma manoma ne to wake zaune haka wa'annan 'yan kasuwa wa'annan manoma babu ɗan kejeke a cikinsu ko an san kejeke aiko me fassaran bai kafan ka jarinka to wace baka kafan ka jarinka ne eh in dai ba taka za ka yi kaje kasuwa ko kaje ka yi noma ko kaje kaje aikin ofis ko wani abu ba ya gaya maka shi ka'ida duk in kaga kuɗi a hannun mutum shaul islam ya ce an same su ne ta hanyoyi guda biyar ko dai an same su ta noma hirasa ko kuma an same su ta kasbu mutum ya tsururuci wannan abun ya yi wani hirfa ya yi wani sana'a ya samu kudinsa ko kuma na uku ya yi gado ko na hudu ya yi kasuwa ko kuma wani ya ba shi kyauta biyar kenan ga noma ga sana'a ga gado ga kasuwanci ga kyauta in babu ɗaya daga cikin biyar ɗin nan in kai kuɗi a hannun mutum to ɗan ta'adda ne haka abin yake to saboda haka kuma aliyadul uliya khairun min yadis sufla hannun da ya bayar ya fi hannun da ya karba duk da in mutum ya zo ya nemi a taimaka masa manzon Allah ya ce lisa'ili haqqun walau jaa ala farasi wanda ya roƙa ya ce ku bashi ko akan doki ya zo in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai mutum ya zo ya ce ku taimaka masa ya ce to ko akan doki ya zo ku taimake shi kaga wanda ya zo akan doki kamar mutum ya zo a cikin mota ne aiko a yanzu misali a ce kuma yana neman taimako a sai ku taimake shi domin baka san me ya faru ba yawa man motan ya kare ne me ya faru a'a yana tsammanin alad ya shiga a sai bai shiga ba saboda haka ya fita ya makale a tsakiyar hanya to yana bukatan wani musa'ada a taimake shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko akan doki ya zo ku taimake shi sallallahu alaihi wasallam to wannan ya zamanto bayin Allah kuma suna da sana'a zaka ji an ce maka mutum ne wali yana ganin annabi ya kazata amma kuma yana kasuwa wani yana kira wani yana jiman fata gas nan da yawa yanzu irin sayyidi abdul aziz dibag mai kitabul ibris haka yake shi jiman fata yake amma waliyi ne kashifi mai ganin manzo Allah ya kazata sallallahu alaihi wasallam yana gani maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kazata wasu daga cikin auliyawo sai ga hidimar kasuwa suke yi su wuni a kasuwa da safe su da yamma su dawo amma kuma tsakaninsu da Allah wani abu ne mai faɗi mai yalwa kwarai da gaske wannan haka abubuwan suke saboda haka ya zamanto sana'a kamala ne yawwa sana'a mutunci ne yawwa ba a son mutane su zauna kara zube ba su da abin yi wato sai ya zamanto shaidan ya samu kafa bi ma'ana yadda zai shiga Allah tabaraka wa ta'ala ce akan wannan gaba wa alanna lahul hadid an yamal sabigati wa qaddir fi sar wa amalu saliha inni bima ta'maluna basir na wa sulaiman ar-riha ghuduha shahrun wa rawahuha shahrun وأسلنا له عين القدر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير نعم ولسليمان الريح غدوها شهر ورواها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزك عن أمرنا منهم عن أمرنا نزك من عذاب نزك من عذاب السير الله تبارك وتعالى yace wa Sulaimana ai wa sakharna li Sulaimana mun hore wa shi kuma annabin Allah annabi Sulaimanu arriha mun hore masa iska wato iskan da aka hore wa annabi Sulaiman wata rana ya fita yana ganin kilisa shikenan sai har lokacin la'asar ya dan ja sai abun ya bata masa rai aka ce sai ya dau abin nan takwabi ya fare ya fara sassare kafafu waɗannan dawakan saboda bacin rai wato ganin wannan kilisa har ya jawo lokaci sallah zai yi nisa wannan daga nan ma sai ya ce to a rabu da hidimar abin nan da wakai sai ya zamanto iska ake sawa ta ɗauke shi da shi da ainihin mutanen fadansa a fadan annabi sulaimanu wato kujeru ne guda dubu ɗari hudu domin guda dubu ɗari hudun nan saboda kujeru ne waɗanda babu wanda babu akwai kujerun da na mutane ne akwai na aljanu akwai da ainihin wasu dabbobi wato abubuwa ne aka tara masa alayhi salatu wassalam to hak sai su wannan iska ita take shiga karkashin wannan shimfiɗa sai ta tashi da su wanda ya zamanto wato aka hore wa annabi sulaimanu mu ma sai Allah ya kawo wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan horewa al'ummarsa sai aka hore mata irin wannan yan sai iska ta da wani abu kawai daga ya tada shi sai ka ga daga nan lawanci zuwa zuwa Abdulaziz Airport awa hudu an sauka shikenan eh kuma iska ne yawa kawai an tashi an tafi to yadda Allah tabaraka taala ya hore annabi Sulaiman wannan iska an ce yakan tafi daga safiya daga safiya in ya tashi yakan je inda zai je ya ci abincin rana tafiya ne wanda a normal tafiya tafiyan wata guda ne idan ya je wannan wurin ya gama sannan kuma sai ya zamanto gudu hasharun warawa hashar marece kuma daga lokacin zuwa lokacin da zai dawo kafin cin abincin dare nan kuma za a shafe masafa wato ainihin tazara wadda ake ɗauka a cikin wata guda wannan irin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa kenan alaihi salatu wassalam wa gudu hasharu wato in ya tashi daga nan dimishka a nan zuwa sham yakan yi tafiya na maraice wato wadda zai kai ainihin tafiyan wata guda a tafiya wadda za a yi in ba irin wannan ba sannan kuma haka in ya taso daga wannan wurin wato daga baitul maqdis zuwa zawal daga zawal zuwa ainihin fadon rana nan ma wannan tafiyar haka take sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa asalna lahu ainal qitr wato mun hore masa mun narka masa ainihin dalma ya zama da wanda yake amfani da su wato ta wurin murza waɗannan a kara wadan ainihin karafa wato karafan da ake amfani da su na wurin yin wannan sulke din wato shi annabi dawud alaihi salatu wassalam an ce wannan wanda ya zamanto kaman wani marmaro ne da aka yi masa na ainihin ruwa ke gudana wurin kwana uku suna gudana wannan ruwan na gudana amma narkakken dalma ne wadda ake da karfe wadda za a yi amfani da shi saboda yin wannan wannan sulke din sannan wa min aljinni man ya'malu bayna yadayhi a cikin wannan hidima an hore masa aljanu waɗanda suke aiki a cikin lamuran abin da ya shafi hidimarsa annabi suleiman yana da aljanu runduna-runduna waɗanda suke aiki wato a ƙarƙashin umarninsa bi izni rabbihi wato bi iradatihi aw amrihi wa taysiri wato da nufi na Allah da umarnin Allah da kuma horewa na Allah in ba horewa na Allah ba sa aljani aiki aiki ba ƙaramin magana ba ne ko amma sai zamanto ma'aikatan gidan aljanu ne kuma aiki suke yi kamar ana yi saboda irin yadda yanayin su yake Allah tabaraka wataala ya ce wa man yazig min an amrina wa man yazig minhum an amrina wato daga cikin su wanda ya bauɗe ko ya karkata daga umarninmu ya ƙi yin biyayya nuzikhu min azabis sa'ir za mu ainihin ɗanɗana masa azaba wato azaba na wuta azaba na ƙuna a lahira wannan haka abin yake saboda haka a nan duniya kuma aka ce har hukunci yake musu wato a kama su a musu bulala da ainihin tsumagiya wadda take ta wuta a nan duniya saboda wato irin taskiri da Allah ya hore masa wato ya hore masa waɗannan a halittu shi annabi Sulaimanu alaihi salatu wassalam wato dama akwai mutane guda biyu wanda sun mallaki duniya gaba ɗayanta shine zulkarnaini da shi annabi Sulaiman duniya gaba ɗaya suka mallaka sannan su waɗannan muminai ne sannan akwai kuma buktu nasar wadda ya zamanto da da namruz wadda sun mallaki su kuma duniya gaba ɗaya akan wannan sai zamanto wadda ba musulmi ba biyu sun mallaki duniya gaba ɗaya wadda suke musulmi biyu kuma sun mallaki duniya gaba ɗaya akan wannan shawar radiyallahu anhu yake cewa yace shi mulki abin da ake itibari da shi ba waiwaye a kai ba adalcin da ya yi yauwa idan aka samu mutum yana adalci akan mulki shi kenan an samu abin da ake bukata wato wannan shi ne amma ba wai ya ce shi dan uwanku ne ko kuma ai namu ne ya samu da sauransu amma kuma aikin gaba daya ya zamanto bai bai ya lalace ba a'a a samu adalci a cikin duk janibi na jagoranci shine kawai abun itibari an ce shehu dan fodiyo rahimahullahu yana cewa wato mulki na wanda yake ba musulmi ba yakan dawwama inda adalci a mulki na wanda yake musulmi ne yakan karye lalace inda zalunci so ba magana wai dan uwanku ya samu ko kuma ai yanzu namu ne akai ba naku me ya muku yawwa shine nakun me ya muku nakun ya yadda ku nashi ne to wannan shi ake dubawa a cikin kowane lamari matsalan ku ya zama matsalansa ko bai zamanto ba to wannan shi ake dubawa ya zamanto adalci adalci kuma shine a bawa mutane haƙƙinsu in an ba su sama da haƙƙinsu shi ba adalci aka musu ba an musu ihsani an kyautata musu to amma haƙƙi ne ya riga ya fita mutum ne ya maka aiki masalan a cikin wannan wata mai albarka ya kamata ka bashi dubu goma sai ka ce masa gade dubu goma sha biyu saboda dubu biyun nan an yi rana yau an wuni da rana kwarai da gaske ga azumi ga wani dubu goma aikinka ne wannan kuma an kyautata ne a sha ruwa inna Allah hibbul musinina Allah yana son masu kyautatawa to kyautatawa a cikin kowane janibi yana da muhimmanci to saboda haka a janibi na shugabanci da ake lura da shi a yi itibari da shi shine da ya shafi janibi na adalci wa asalna lahu ayn al-qit wa min al-jinn man ya'malu bayna yadayhi bi izni rabbih wa man yazid minhum an amri la nuzikum min azab as-sayr ya'malu يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وجبال كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور نعم يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات إيملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور الله تبارك وتعالى يعملون سوى دنا الجنو سنا أيكي غشي النبي داود wato da annabi Sulaiman suna masa aiki lahu ma sha'u akan abin da suke ya kasance abin da yake so min mahariba wato taurin yin gidaddaji da kuma wuraren da ake ibada wato duk wannan ya shigo akan wannan gaba wato suna masa gini wannan gini an ce sun yi gini na baitul maqdis wanda ya zamanto gini ne babba wadda an ce tsayinsa zira'i hamsin fadinsa zira'i goma sha uku wato duk su suka gina wannan ginin sannan bayan haka a sun kasance suna amfani da duwar watsu ta wurin wannan aiki saboda ya zamanto an samu cikakken itikani an samu cikakken wato inganci na wannan gini din wata matsila sannan suna masa abin da ya shafi kamar mutum mutumi wato hotuna waɗanda ake zamantowa ake kera su ake zana su a ba da kamar su wato haka wannan yin hoto da a suranta abu a wannan lokacin a zamanin annabi suleiman ba haramta shi ba saboda haka a cikin da ayyukan da suke yi su waɗannan aljanu suna irin waɗannan suranta ababe kamar wanda suka zamanto surori mabambanta bayan wannan wajifanin suna yin kuma akussa akwashi na abinci amma fa akwashin da dutse suke yinsa idan an yi akwashi guda ɗaya mutum dubu suke ci a cikinsa eh namijin akwashi ke eh wato in an ajiye akwashin mutum dubu ɗaya ne suke gewayewa kowa kuma ya samu inda zai jefa hannunsa sai ya zamanto wajifanin kal jawab aka ce sai ka ce sai ka ga akwashi wanda ya zama kamar ɗan kududdufi kamar ɗan ƙorama haka haka girmansa yake bayan wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa qudurir rasiyat sannan ana da tukwane wanda ake girki da su a qurdubi ya fada yake cewa waɗannan tukwanen wato har a cikin 'yan shekaru da baya suna nan kafi a nan yaman ana ganin waɗannan waɗannan tukwanen wato sai da sai an sa kwaranga an sa ainihin tsani lada ake sawa a hau a je a zuba garin tuwon ai kwarai da gaske eh ah to an ce akwashin ma mutum dubu suke ci akwashi daya kuma kai dai ka san tukunyan ba na mutum daya bane ba kuma na mutum dubu daya bane to wannan saboda ikon Allah tabaraka wa ta'ala da taskiri da so da da horewa shi annabi Dawud alaihi salatu wassalam Allah ya ce imalu ala Dawud shukura ya ku alin gidan annabi Dawud ku yi gode wa Allah akan wannan ni'imomi da Allah ya muku wa qalilun min ibadiyash shakur wato kadan ne daga cikin bayi waɗanda suke gode wa Allah tabaraka wa ta'ala an ce wata rana annabin Allah annabi a wata rana sayyidina Umar sayyidina Umar sai ya ji wani yana gefe yana cewa Allahumma ij'alni min al-qalili Allahumma ij'alni min al-qalili Allah ka sanya ni a cikin kadan sayyidina Umar ya ce wani irin addu'a ne haka ha kawai ka ce Allah sanya ka cikin yan kadan ya ce eh to ai saboda Qur'ani ya ce wa qalilun min ibadiyash shakur kadan ne daga cikin bayi masu godewa Allah so saboda haka nake son a sanya ni cikin wannan yan kadan din sai dan Umar ya ce Allahu akbar kaga duniya kowa yayi karatu ya bar Umaru wato zai yi fada a sai abin da da hujja yawa to wannan haka abun yake shi godiyan Allah tabaraka ta'ala abu ne wanda ya kamata a rika manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda a cikin a cikin ainihin musannaf na ibn abi shayba cewa duk wanda ya rike hali guda uku ɗabi'u guda uku to zai samu waɗannan alkhairai da annabi dawud Allah ya tara masa na farko manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ar-rida fi al-adl fi ar-rida wal ghadab mutum ya zamanto mai tabbatar da adalci wurin fushi da wurin yarda in kana tare da mutane akwai waɗanda sun yi ka akwai wanda ba su yi ka ba to duka musu adalci shine firri dawal gadabi yawa idan ka ce sai wanda suka yi ka a ba yi adalci ba wannan shine abu na farko abu na biyu wal qasdu fil gina wal faqri ya zamanto ka samu kyakkyawan nufi a cikin wadata da abin da ya shafi janibi na talauci duk abin da ya bijiro ka fuskanci Allah in wadatar kake nema ka nema wurin Allah in talaucin kake nema ka rabu da shi ka nemi Allah ya yi maka abu na uku ya ce wa zikrullahi fi sirri wal alaniya da ambatan Allah a zahiri da baɗinin lamari wato waɗannan abubuwa guda uku manzo Allah ya ce in mutum ya ɗabi'antu da su to alkhairan da annabi Dawud Allah ya bashi din nan do Allah sai ya tara wa mutum Allah ya dafa mana Allah ya bar mu da annabi sallallahu alaihi wasallam insha Allah na'am akwai masu tambayi guda biyu wanda yana tambaya malam mene da hukuncin wanda ya yanke abin da zai ba wa abokin kasuwancinsa na riba don ya karbi wani kuɗi a hannunsa to ban gane ba wani kama ya karbi wancan din ya karbi kuɗi a hannunsa to da zai tashi ba shi abubuwan su na riba sai ya yanke kuɗi o kamuwa kenan ba a kamuwa ka'ida da addini eh ba kamuwa ba ba dabi'a bane ba kuma tsarin kirki bane abin da ya kamata in dai mutum yana bin bashi to shi wanda ake bin bashi ya la hawla wala quwwata illa billah wanda yake bin bashi ya tsaya kwarai da gaske wanda ake bi inda ya samu dama ya zamanto ya ware wani abu a ciki ya ya biya wannan abu dai kenan ko kuma akwai wasu ma ba ma batun kasuwa ba a cikin janibi na na abin da ya shafi hidima na zakka eh wasu ma suna wannan zamiyar cewa zan baka kaza zan baka zakka amma ka san dai akwai kudi na kaza a wurinka saboda haka sai ya je abin da ya kira wai deduction from source wato sai ya yanke tun ma abin bai shigo hannunka ba sai a bayar ba a haka shari'a ba ta yadda da haka ba a bashi kudinsa shi kuma ya biya bashin da ke kansa
wannan kuma yana tambaya guda biyu ne na farko yana tambaya malai masa bayani akan salatu tasbihi yaya ake yin ta sai tambayar sa na biyu yana cewa malam menene bambancin salatul fati da sauran salatuka shi ne tambayar sa guda biyu ai lokacin kuma ya tafi ko babu lokaci Eh, bai Bai ba- ya amsa masa da ya sai gobe to batun dai salatu tasbihi bari a fara da wanda ya fara da shi ya salatu tasbihi na fila ne da ake yi raka hudu wadda ake samun kuma tasbihi 300 a ciki bi ma'ana kowace raka'a za a samu tasbihi 75 yadda manzala ne sallallahu alaihi wasallam ya bawa baffansa Abbas ya ce dinga yi jan ya samu yayi kullum in bai samu ba yayi koda sati sati in bai samu ba yayi koda wata wata in bai bai samu ba ko shekara in bai samu ba dai kafin ya bar duniya ya koda so ɗaya ne to wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske za a yi nafila ne raka'an farko bayan an yi fatiha an yi sura sai a yi tasbihi goma sha biyar in an yi tasbihin kuma subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim sai a yi sha biyar in an yi ruku'i a yi goma saba'in a ishirin da biyar kenan in an ɗago daga ruku'i sai a tsaya a yi goma talatin da biyar kenan in an tafi sujada a yi goma arba'in da biyar kenan in an ɗauko tsakanin sujada da sujada a yi goma hamsin da biyar kenan in an koma sujada na biyu a yi goma sittin da biyar kenan in an ɗauko zama na ainihin na ƙarshe wadda daga shi za a wuce a tafi sabon raka nan kuma a yi goma ya zama saba'in da biyar to kowace raka haka za a yi ta har a samu raka hudu sallama a sallama ɗaya idan ainihin sun sallan ya sunansa sallan rana ne wasu suka ce in kuma na dare ne ya samu ya raba su bi ma'ana ya nafila saboda akwai hadisin da manzalla sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul laili masna masna sallan dare raka biyu ne to wannan dai shine yadda za a yi a gurguje sai masu addu'o'i guda hudu wannan yan agaji ne suke roƙo akwai ɗan uwansu da ya ji mai lamawa ne ciwon kafa mala ya sa shi addu'a Allah ya warkar da shi Allah ya masu rahama.
wannan kuma yana roƙo mala ya masa addu'a yana ko wani wani ya bashi yana so zai yi aure to alhamdulillah to Allah ya ba sai shi wannan kuma yana roƙo malam a yi addu'a kan wancan rayuwa da al'umma suke ciki Allah ya kawo sauƙi sai addu'a ta ƙarshe akwai ɗan wani ya sa ya jima'i na layin kanwa ana roƙo ma ya sa shi addu'a Allah ya ji kansa Amin.
a ƙarshe akwai mata da ta haifo da sadaka dari da hamsin ne a kan wani damuwarta ma ya sa ta addu'a ita ma take roƙo ta yi lafiya to Allah ya biya mana bukatun mu zahiran wa badinan abubuwa na kunci kuma da ake fama da su a yawaita wanda za su a dinga yin salatul fati da riya da difu dubu wanda zai iya yi bayan safiya da yamma safiya da maraice wato da safe da yamma bilgudu wal asali wanda kuma ya ga abun ya yi daurin has da yawa to ya yi sau bakwai ya yi bayan kowace sallah ya yi salatul fati ɗari ya laɗi dubu ya yi lazimi kuma bayan lazimin safe da lazimin yamma nan ma ya salatul fati ɗari ya laɗi dubu insha Allah abu zai fita cikin wannan kangin har da shi mai neman auren insha Allah Allah ya dafa mana Allah ya tsaya mana cikin lamura Allah ya gyara mana lamuran mu gaba ɗaya Allah ya ba mu kyakkyawan fala cikin wannan wata mai albarka Allah kuma ya yaye mana wannan kunci Allah kuma ya mana kyakkyawan rayuwa ya mana kyakkyawan ƙarshe ya mana kyakkyawan makoma Allah ya yi mana tsa- karancin tsaro da muke fama da shi a wannan ƙasa Allah kuma ya mana arziki wato mayalwaci alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره من داره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.